الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد فاته ما أغلق وفاته لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومسلاه العظيم a wannan yammaci na ranar goma sha bakwai da wata hudu kafin hijira ta ma'aiki alaihi salatu wa salam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da bakwai da watan biyu miladiya dubu da goma sha biyar a wannan majalisi na maulaya sai ya shek mafi imam a wannan gari na kaduna muna kewaye da manya-manyan shehunanmu da iyayenmu da sarakunanmu waɗanda ba za mu yi ambatan tsaye ba da izininsu da harshensu muke masu sallama gaba ɗaya kuma muke huta waɗannan kalmomi da za mu iya huta su da sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a har alal hakika kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ne wannan maulidi maulidi ne wanda ya haɗa duk wata hadara wanda wannan yana ɗaya daga cikin sababbai da dalilai wanda kuma wani uzuri da ya fito kan iya kawar da wannan uzuri da nuna da cewa ni shekara na halarci wannan majalisi wanda ba na iya tuna majalisi irinsa a da ke wannan zama zama ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam a iya abin da muke da shi na lokaci za mu iya bayanin ma'aiki alaihi salatu wassalam yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yin bayani a kanshi a cikin Qur'ani domin da Allah waɗanda ake ta bayanin ma'aiki domin su san shi su fahimce shi idan a hadisai ne aka iya kawo wasu hadisai suka iya cewa ko da ishi ne ko mawkufi ko mawkufi ko mu'udari ko munkafi da abin da ya kama da wannan amma idan ana magana da kuma Qur'ani babu da ishi a ciki babu munkafi ko mu'udari ko mawkufi a ciki Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo ya bayyana ma'aiki a salatu wa salam Qur'ani ya saukar su kusan domin ya yi bayani a kansa domin haka ne Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka tambaye ta ma'aiki sai ta ce kana kullu Qur'an shi ma'aiki da kullukinsa dabi'o'insa halayensa Qur'ani ne su domin ba ta ce kana kullukum harfun min huruf al-Qur'an aw kalimatun min kalimat al-Qur'an aw suratun min surat al-Qur'an ba ta ce haka ba Qur'ani ne gaba ɗayan sa tace dabi'o'in shi ne halayen sa ne alaihi salatu wa salam domin haka za mu ga Qur'ani yana bayani akan ma'aiki dalla dalla bai bar kowa bayanin ba Allah subhanahu wa ta'ala kalma kalma harafi harafi sura sura ke bayani a kansa domin idan ka duba harufa waɗanda da sura aka wallafa kalmomin da aka saukar da Qur'ani za ka ga kowanne harafi daga cikin harufan suna bayyana ma'aiki alaihi salatu wa salam domin idan ka ce alif ba a san me ce alif ba sai da ta fito a cikin sifofin ma'aiki alaihi salatu wa salam irin akidi ko mahi ko hashiri da abin da ya kama da wannan aka san alif haka nan ba ba a san da ita ba bace sai da ta fito a ɗaya daga cikin sigocin ma'aiki irin su akidi misali a haka kowanne harafi ɗaya bayan ɗaya an san harafin ne saboda harafin ya fito a wurin suna daga cikin sunayen ma'aiki ko a wata sifa daga cikin sifofin ma'aiki alaihi salatu wasalam haka nan kalmomin yabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani kowa aka yaba ko wani annabi ne ko wani manzo ko wani waliyi daga cikin waliyai to za ka ga cewa jagoran wannan yabon da wannan ambaton to shi ne ma'aiki alaihi salatu wa salam domin haka ne alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa shi ne awwalu a komai kamar da yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin dake makami na al-islam da taslimi shi ne farko a dukkan makamai ma'aiki alaihi salatu wa salam Allah ya ce mishi ya ce wa ana awwalul muslimin domin haka ne duk wata kuka ta yabo da tago za ku ga cewa ma'aiki alaihi salatu wa salam shi ne farko a wannan sifa illa iyaka ya fi karfi a yabe shi da wannan sifa shi ne aka duba wani annabi cikin annabawa aka yabe shi da ita ko wani manzo cikin manzanni ko wani waliyi cikin waliyai domin haka ne za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Musa alaihi salatu wa salam da sifofi misali yake cewa a asibin wala takas wala takas innaka min al-aminina ya yayyace shi da sifa ta al-aminina yana da cikin amintattu wannan sifa Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ma'aiki ya yaba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi garin da ma'aiki aka haife shi da wannan kufa wanda aka yi annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wannan yaro anna ja'alna haraman aminan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa رفيج عن هذا بلدا آمنا أو رفيج عن هذا البلد آمنا هكذا الله سبحانه وتعالى ليجي النبي موسى عليه الصلاة والسلام كلمة سأل أمين يجي سجيتي سوان سجيتي لجيشين جيو دولنا الكلمة يجي جبريل دولنا الكلمة يجي سوى إن خير من أجلت القوي الأمين يجي سوى قال إبليس من الجن أنا آتيك به قبل أن تقول من مقال وإني عليه لقوي لقوي أمين حتى أن سبحانه وتعالى يكون مطائي ثم أمين فولى الكلمة بصفة تيبو ما يكي عليه الصلاة والسلام باويشي أكا يا بابا أكا زوبا جلوسا جلوسا أكا عيشي أكا نوكوين وصفة أكا باشي أكا شوكي وكي والزيتون وكل سيرين وهذا البلد الأمين amin haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi yaji annabi Isma'il da Idris da Zulkifl haka yace su masu hakuri ne yace wa wa Isma'il wa Idris da Zulkifl yace kullu min as-sabirin as-sabirin wannan sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi yaji sahabbai shi da wannan sifa yake cewa as-sabirin wa sadiqin wa sadiqin wa mutaqiya wa mutaqiyin bil afham haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi waɗannan annabawa yake wa adsanna hum fi rahmatina innahum min as-salihin haka Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa habna lahum ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna min as-salihin haka annabi Yusuf da yake tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin haka Allah da yake fanta ba mu rabbuhu faj'alahu min as-salihin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su da wannan sifa a salihai Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi manzo sallallahu alaihi wa sallama ba shi ba sahabbansa ne yake yaba a wurare da dama da wannan kalma ta as-salihai haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan annabawa gaba ɗayan su yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in yayi da wannan kalma ta khushu'i Allah subhanahu wa ta'ala wannan yabo ba wai ma'aiki yawa ba ya yi wa sahabbansa da al'ummansa yake cewa inal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal sadiqina wal sadiqati wal sadiqina wal sadiqati wal sabirina wal sabirati yake wal khashiina wal khashiat haka ne Allah subhanahu wa ta'ala da yake annabawa yake su masu masu dogari yake cewa wa kana ayyukan yaduna bi amrina wa khairan min khairat yaqam salat wa yuta zakka yake wa kanu lana abidina wannan kalmar al'abidu Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da ita ne akan al'ummar ma'aiki alaihi salatu wa salam yake ko at-ta'ibuna al-abiduna haka nan duk wata kalma da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wani annabi ko yayi wani manzo ko wani wali ko wani siddiqi to Allah subhanahu wa ta'ala gani yayi ayi amfani da waɗannan kalmomi akan ma'aiki alaihi salatu wa salam kusan an mayar da ma'aiki baya ko an rage mishi daraja ne shi ne yayi amfani da waɗannan kalmomi yayi al'ummarsa yayi wasu annabawa wanda shi ma'aiki alaihi salatu wa salam a kowace hadara a kowane makami zai zo kasance shi ne farko kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake قل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول وأنا أول المسلمين يعني إذا كنت أول المسلمين ثم يشهد إن إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين تسليمي لإسلامي لقبولية ثم كنت أقوم لمكاني الله سبحانه وتعالى يأجي معي أو إن هكذا دوت مقامي دوت حضارات معي عليه الصلاة والسلام شيء زي zai kasance farko yadda Allah yake a ta'ibun al'abidun al-hamidun al-sa'ibun al-rakibun al-sajidun al-amirun bil ma'ruf wal nahun 'anil munkar wal hafizun lil hudud wa bashiril mu'minin a waɗannan sifofi ne yabo Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo su aiki a salatu wasalam shi ne farko a ta'ibuna a salatu wasalam shi ne awwal ta'ibina a al'adibuna a salatu wasalam shi ne awwal al'adibina a alhalibuna a salatu wasalam shi ne awwal alhalibin haka ne dukkan makamai da dukkan hadarori a salatu wasalam shi ne farko abin bai tsaya a haka ba Allah subhanahu wa ta'ala domin ya mana bayanin ma'aiki a salatu wasalam salam a cikin Qur'ani sai da ya kawo surori ba surori wani suna magana akan wani shashi na ma'aiki ko akan wani shashi na rayuwarsa ba surori suna magana gaba ɗaya daga farkon su har ƙarshe akan ma'aiki ba ma a kai su ba akan wasu ababe da suka shafe shi sabanin sauran annabawa idan aka zo aka ce suratul yunus ko aka zo aka ce suratul yunus za ka ga cewa waɗannan surori ba wai suna magana a kan waɗannan annabawa daga farko har ƙarshe ba ne misali aka ce suratu yunus za ka ga wasu ayoyi aka ɗauka a ciki ake bayani a kansa sai aka ɗauki sunan sunan surar aka bashi haka na aka ce suratu yunus haka ma aka ce suratu yusuf haka aka ce suratu yunus da makamancin wannan domin haka ne hatta suratu yusuf ɗin da ake cewa a hasan musassasi ita ce suran ta gaba ɗaya suran suke magana akan wani annabi za ka ga Allah ya bayyana mana farko wannan sura da karshen ta cewa suratu Yusuf ba an kawo ta bane a matsayin annabi Yusuf din a nuna shi a san shi a'a an kawo wannan kissa ne domin a nuna cewa ma'aiki ya isa a ɗauko gangi a gaya masa shi yasa farkon wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nahnu nusuffu alayka yace ya kawo dalilin المخاطبة نحن نقص عليك تسوي المنصورة ما الله سبحانه وتعالى كشوى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك لما يتعود من المخاطبة وبالله وسطور إلا annabawan ba duka suwan ake bayani a kansu ba amma ma'aiki alaihi salatu wa salam za ka ga an saukar da sura da take magana a kan surutun shi kawai shi ne suratul muzammil ya yi bal muzammil kullum laila illa qalila suran tana magana a kan surutun ma'aiki da ko ubudiyarsa aka saukar da sura su gaba daya tana magana akan da'awarsa da usulubin da'awarsa da makomar da'awarsa daga farkon surar har karshe shine suratul muddassir haka farkon da sura da take ba da tarihinsa gaba ɗaya a dunkule suratul duha Allah subhanahu wa ta'ala yace wadduha wal layli wal layli wa ma saja ma wada'aka ma qala wal akhiratu khayrun lakum min al-ula wa musabbihun tilka tamza yace adam yajidka yatiman fa'awa wannan aya tana tarihin ma'aiki yana yarunta yana dan kankani har zuwa lokacin bikinsa hakan Allah da yake wa wajadaka zalan fahada wannan aya tana magana ne akan tarihin ma'aiki a dunkule bayan bikinsa har zuwa hijira da Allah subhanahu wataala da yake wa wajadaka a'ilan fa'agna wannan kuma tana magana ne akan tarihin ma'aiki lokacin da yayi hijira ya koma madina saboda lokacin ne aka halarta mishi jihadi ya yi jihadi ya samu ganyoyi ya wadatu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura da suke magana akan society da iya mujtama'a geography na zamanin da ma'aiki alaihi salatu wa salam ya rayu shi ne suratul quraish ni ila quraish ila sunan da shitai wa sai har zuwa karshe da wannan suran zaka gane society da geographiya na ijtima'in yanayin bi'an da ma'aiki alaihi salatu wa salam ya rayu cewa akwai shida akwai sai kuma sannan akwai yunwa da yaƙi yaƙe-yaƙe a ciki haka Allah subhanahu ta'ala ya saukar da surori su fito ba don komai ba saboda ilaji na ma'aiki an yi shi sihiri aka ɗauko surori guda biyu a nan gulmahu dan a mishi magani maimakon maganin da idan baka da lafiya ko ka jika wata itaciya ka sha ko ka sha magani shi ya fi karfin haka zuwa aka yi lauzu masu aka ɗauko surori guda biyu falaki da nasu domin su kasance ilajin shi haka Allah subhanahu ta'ala ya saukar da sura domin yayi bayanin ajalin shi da kusancin ajalin shi kuma yayi bayanin ubudiyarsa da za ta kasance a dab da kusan ajalin shi shine suratul nasri idza ja'a nasrullahi wal fath inda aka tambaya Abdullah bin Abbas yace afwaja din ba kwa ganin cewa ta aka bi zai ba da ja wa fa ja'a wa fa saboda haka ajalin ma'aiki ne alaihi salatu wassalam haka Allah subhanahu ta'ala ya saukar da suratul fili dan ne domin kar a mance da shekarar da aka haife ku sallallahu alaihi wasallama saboda duk shekara idan wani abu ya wakana na ban mamaki na al'ajabi to abin da ya wakana a wannan shekarar ba a mancewa domin haka Allah ya kasantar da waqi'a da hadisa ta fili a shekarar da aka haife shi abin mamaki saboda kar a mance da shekarar da aka haife shi haka saukar da suratul fili alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da suratul kautsar shine inna a'tayna kal kautsar domin yayi bayani makomar wanda yake aibanta nasabansa da zuriyarsa sallallahu alaihi wa sallam yace inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa abtar yana cewa makiyin makiyin manzo shine shine wanda yake da yankakken zuriya shi ne yake da yankakken baya amma shi manzo alaihi salatu wasalam yana nan zuriyarsa ba za ta taɓa yankewa ba haka Allah subhanahu ta'ala saukar da sura su kutu domin yayi bayanin makoman makiyinsa wanda yake gaba da shi ko da yana da dangantaka da shi wannan makiyi na shi saboda haka Allah subhanahu ta'ala saukar da suratul hatab ko suratul masad shi ne tabbat yada abila hadin wata wanda ya tabbatar da wannan sura cewa duk wani wanda yake shi yake gaba da shi da wanda yake tare da shi gaba daya ɗan wuta ne hukuman su wuta wuta saboda menene gaba da ma'aiki alaihi salatu wassalam haka nan Allah subhanahu wataala bai tsaya a nan ba sai duba komai na ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala sai ya zo ya ambace shi dalla dalla misali Allah subhanahu ta'ala ya ambaci garin ma'aiki inda aka haife shi ya rantse da shi saboda girman ma'aiki da ke la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad haka nan Allah subhanahu ta'ala ya ambaci matan ma'aiki ya ce ya nisa annabi da sunna ka ahadin min an-nisa'i mutaqayyidun haka Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ‘ya'yan ma'aiki yake cewa ya yi wanda biyu kulli azwajika wa banatika ya ambaci ‘ya'yansa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci garin da ya yi hijira madina a wurare da dama a cikin qur'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya so musan shi yadda ya kamata a karantarwar qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo yayi bayani yayi bayani a abubuwa waɗanda suke da girma waɗanda ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗe su ba a cikin Qur'ani da muke iya cewa abin ko sako ne ko abin ba daidai bane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya yi wallazina amanu aminu billahi wa rasulihi ya hada kansa da ma'aiki a babi na imani haka yake wa fi Allah wa rasul ko wa fi Allah wa rasulahu a babin ta'a mun mun mun shi rasulahu kana ta'a Allah ومن يعص الله ورسوله هكذا الله سبحانه وتعالى yake fa'alu billahi wa rasulihi har me ishiriniya ya zo yake cewa kai idan kana so ka san ma'aiki alaihi salatu wa salam daidai da karantarwar qur'ani ai suratul fatih ta yi ce ka ci da sha ka san ma'aiki yake cewa hasu duka ma qad ja'a fi suratul fatih abin da yazo a cikin suratul fatih farkon sa da tsakiyar surar da kuma karshen ta inna fatahna laka fathan mubina yaghfir لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هل هو إلا أن سبحانه وتعالى كشوا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الله سبحانه وتعالى وأن suke maka bai'a kai ma'aiki ai Allah suke wa bai'a sai ya kawo inna ma adatu hamsin wa kasrin yayi amfani da ita domin ya dauke majazi cewa ma ba wai ba ma'aikin ake wa bai'a ba Allah subhanahu wa ta'ala kansa ne yace inna ma yubayi'una Allah yayi sharhi wannan adatu kuma kasrin yace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne da kansa yake kan hannayensu domin san a hannun Allah subhanahu ta'ala yana wakiltar hannun ma'aiki a salatu salam don girman shi a ƙarshen sunan kuma ba ma shi ma'aiki a salatu salam kan shi ba ya faɗi matsayin waɗanda suke tare da shi sahabbansa yake wanda zina ma'abu a shijamu alal kufari ruhama'u bainahum karamu an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل وان لمرين شي bai tsaya kawai kan shi shi kadai ba hatta su habbansa an ambace su gabanin bayyanan su cikin attaura da injila haka Allah subhanahu wa ta'ala yin bayanin ma'aiki dalla dalla a cikin Qur'ani daga bakara har nasu har wani arifi masanin ma'aiki yake cewa inda ka san ma'aiki yadda ya kamata za ka shiro shi a kowane harafi ka nuna shi a san shi idan ilimin ka bai kai wannan ba za ka shiro shi a kowace kalma ka nuna shi a san shi in bai kai wannan ba a kowace aya in bai kai wannan ba a kowace sura kamar yadda muka yi bayani a takaice za mu iya takaitawa a yau saboda lokaci da kuma yawan waɗanda muke tare da su ba don haka ba yanzu bayani kaunin aisha kana kurkun qur'an ba zai ishe mu a irin wannan lokaci da muke ciki ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ayyada wannan kauli yake cewa وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون yake cewa kan anzala Allah ilaykum zikran rasulan yace qur'anin da muka saukar muku ba kowa bane qur'ani shi ma'aikin da yake karanta muku qur'ani shi ne qur'ani sallallahu alaihi wasallam amin maulana amin Allah ya yarda da alhamdulillah yan wa na tabbata an yadda da mu cewa wanda ya jawabin nan gwani ne a cikin alƙur'ani gwani ne a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya bayani ya ne a cikin